إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز وجل في محكم كتابه الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون عباد الله إن الإسلام دين متكامل جاء لينظم حياة الإنسان ويدله على أقوم الطرق وأرشد السبل فحث على التعاون وحث على التضا وحث على التعاون على البر والتقوى ونهى عن الاستبداد والتعصب لرأي أو موقف ومن أسمى مبادئ الإسلام ومن أسمى مبادئ الإسلام وأرقاها مبدأ الشورى الشورى بين المؤمنين في الأمور العامة والأمور الخاصة وقد دل على أهمية الشورى الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قال الله تعالى الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون يقول الألامة الجصاص رحمه الله وهذا يدل على جلالة موقع المشورة لذكره لها تعالى مع الإيمان وإقام الصلاة وقال الله أيضا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مؤيد بوحي من السماء لم يكن بحاجة إلى المشورة إلا لما فيها من الخير والفضل والبركة وهذا دليل على عظم شأنها يقول الضحاك رحمه الله ما أمر الله نبيه بالمشاورة إلا لما علم ما فيها من الفضل والبركة أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وقال الحسن البصري رحمه الله قد علم أنه ليس إليهم حاجة ولكن أراد أن يستنى لمن بعده أن يستنى به من بعده بل أمر الله سبحانه وتعالى بالمشورة بين الأبوين في أمر يخص الطفل الرضيع فقال تعالى فإن أرادا فسالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس استشارة لأصحابه يقول الزهري رحمه الله كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا قط أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن وهب في جامعه وغيرهم وقد استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في الخروج لبدر وفي, وفي الخروج إلى أحد وفي شأن أسارى بدر واستشار عموم الجيش في سبي هوازن وأخذ برعي عمر في عدم ملاحقة جيش الروم في أرض الشام وضرورة العودة إلى المدينة بل أخذ برأي زوجه أم سلمة رضي الله عنها في المبادرة إلى نحر هديه وحلق شاره في الحديبية لما تثاقل الصحابة في تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بذلك وكان خلفاؤه الراشدون قد أخذوا بهذا المبدأ الجليل في أمورهم العامة والخاصة يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم وكان القراء أصحاب مشورة عمر كانوا كهولا كانوا أو شبانا وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله واستشار أبو بكر رضي الله عنه استشار أبو بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة وتشاور الصحابة في أمر الخليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل, وجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمر شورى بعده في ستة أينهم وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكتب لعماله يأمرهم بالتشاور والشورى يا عباد الله مما جبل عليه الإنسان في فطرته السليمة لأنه مفطور على محبة الصلاح وتطلب النجاح في مساعيه ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة في البشر فقد استشار فرعون في شأن موسى فيما حكى الله تعالى عنه بقوله فماذا تأمرون واستشار ملكة سبأ في شأن سليمان فيما حكى الله عنها بقوله يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وإنما يلهي الناس وإنما يلهي الناس يلهي الناس عنها حب الاستبداد وكراهية سماع ما يخالف الهوى وهذا من انحراف الطبائع وليس من أصل الفطرة ولهذا يهرع المستبد إلى إلى الشورى عند المضايق عباد الله إن للشورى فوائد جمة من ذلك أولا تحصيل الأجر تحصيل الأجر بتحقيق أمر الله تعالى والاقتداء بسنته صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك ثانيا تأليف القلوب وإزالة الضغائن بين الخلان والأقران لذلك قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى وشاورهم في الأمر يقول أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفسهم لأنه أطيب لأنفس القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأراد بذلك وجه الله عزم الله لهم على رشده أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر ثالثا أنها سبب إلى التوصل إلى رأي سائب وموقف سديد إذا تزاحمت العقول قال قتادة ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم وقال الحسن البصري رحمه الله والله ما تشاور قوم إلا عزم الله لهم الرشد والذي, والذي ينفع رابعا أن المشورة أن فيها تسلية للنفس حال الوقوع في الخطأ أو الإفقاء أو الإخفاق خامسا أن فيها التخلص من الغرور فيها التخلص من الغرور بالرأي والإعجاب بالنفس سادسا أن في المشورة تعويد النفس على القبول من الآخرين وسماع ما يخالف هوى النفس سابعا أن في المشورة فرصا لاستغلال مواهب الآخرين واستخدامها في المصالح العامة في مصالح العامة والخاصة ثامنا أن فيها إشراق الآخرين في الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى عباد الله أما أهل المشورة فهم كما دلت النصوص هم أهل الصلاح والفضل والخير والخبرة في مجال استشارتهم فالكل يستشار في مجاله فالاقتصاديون يستشارون فيما يتعلق بالاقتصاد والساسة فيما يتعلق بالسياسة والعلماء فيما يتعلق بالعلم والأطباء فيما يتعلق بالصحة فالكل يستشار في مجال خبرته وقد دل على ذلك قوله تعالى الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم فهذا يدل على أن أهل المشورة هم أهل الإيمان والاستجابة لله وإقامة الصلاة أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المستشار مؤتمن أي المستشار مؤتمن أي أمين فيجب عليه أن يكون ناصحا أمين فيجب عليه أن يقدم لمن, لمن استشاره ما هو مصلحة له وما فيه خيره ونفعه وهذا ورد أيضا في حديث أبي مسعود إن أحمد والدارمي والترمذي أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah illa da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin Muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin littafinsa mai tsarki ce allazina stajabu li rabbihim waɗanda suka ansa kiran ubangijinsu wa aqamus salata suka tsaida sallah wa amruhum shura bainahum kuma al'amarinsu shawara suke a tsakaninsu wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su bayan Allah lalle musulunci ya kasance addini ne cikakke addini ne da ya zo domin ya tsara wa dan adam yadda zai rayu ya nuna masa hanyar da tafi kowace hanya miƙewa totar ya nuna masa hanyar da tafi kowace hanya shiriya musulunci ya zo ya kwadaitar akan taimakekeniya da haɗin gwiwa akan aikin da yake alkhairi ne da tsoron Allah musulunci ya hada ya hana kama karya ya hana ra'ayin riƙau ko tsayawa akan wani matsaya wacce take ba daidai ba yana daga cikin manya-manyan manufofi da musulunci ya zo da su yana daga cikin manya-manyan ɗabi'u da musulunci ya zo da su shine ɗabi'ar neman shawara ɗabi'ar neman shawara yayin da wani al'amari ya taso wadda neman shawara tana da alaƙa da al'amarin da ya shafi jama'a ko al'amarin da ya shafi mutum shi karan kansa alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ayyukan sahabbai da dama sun zo sun ƙara tabbatar da muhimmancin neman shawara wani aya da muka karanta ta farko allah subhanahu wata'ala yana yaban muminai a cikin sifofinsu da ya ambata ya ce su ne waɗanda suka ansa kiran ubangijinsu suka tsayar da sallah yadda take ya ce kuma al'amarinsu ya zama shawara a tsakaninsu sannan suna ciyar da abin da muka azurta su sai ya kasance daga cikin sifofin da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta mutanen kirki muminai da su akwai shawara a tsakaninsu aljassas rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa karkashin wannan ayar yake cewa kaga wannan yana nuna maka girman falalar shawara neman shawara ce kaga yadda Allah subhanahu wataala ya hada neman shawara da ansa kiran Allah shine imani ya hada neman shawara da sallah wannan yana nuna maka girman lamarinta haka nan Allah subhanahu wataala ya ce wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama wa shawirhum fil amr ka nemi shawarar sahabbanka cikin al'amari wato idan al'amari ya taso ka nemi shawarar sahabbanka ke fa idza azamta idan kai ainihin dauki wani kuduri fatawakkal ala Allah to ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogaro gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi da bukatuwa zuwa ga shawarar wani saboda yana samun wahayi daga Allah subhanahu wataala kai tsaye ubangiji subhanahu wataala shi yake mara masa baya shi yake goya masa baya shi yake haskaka masa dukkan al'amuransa to amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ce ya nemi shawarar sahabbansa don ya nuna maka cewa akwai alkhairi da albarka da falala mai yawa a cikin shawara wanda kuma wanda yana ƙara nuna maka girman sha'arin neman shawara al-dhahhak ibn muzahib rahimahullahu ta'ala yake cewa Allah bai umarci annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da neman shawara ba sai dan ya san cewa akwai falala a cikinta akwai albarka a cikin yin haka wanda ibnu abi shayba da ibnu jarir da ibnu abi hatim su suka fitar da shi haka nan alhassan albasri rahimahullahu ta'ala yana cewa Allah ya san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi da wata bukata zuwa ga sahabbansa wajen jin shawarwarinsu to amma dan ya nuna neman shawara sunna ce ga al'ummarsa cikin al'amuransu idan zai nuna maka girman sha'anin shawara Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da wato ya ba da haske akan neman shawara iyaye tsakaninsu wato uwa da uba game da yaron su kankani wanda yake shan nono cikin al'amarin yayansa Allah ya ce fa in arada fisalan idan su wato miji da mata suka so su yaye yaro an taradin minhuma bayan dukansu sun yarda su biyun wata shawirin suka yi shawara su biyun suka amince fala junaha alaihima babu laifi su yaye shi ganin cikin sha'anin yaye yaro ne daga shan mama amma Allah subhanahu wata'ala ya kawo batun neman wato shawara a tsakanin wato miji da mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya fi kowa neman shawarar sahabbansa kamar yadda al-imamu zuhri muhammad ibn shihab rahimahullahu ta'ala yake faɗa yake cewa abu huraira yana cewa ban taɓa ga wani mutum mai yawan neman shawarar sahabbansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman shawarar sahabbansa ba wani abdurrazzaq da imamu ahmad da ibn wahab sun karwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam sirarsa cike take makil da neman shawarwari daga sahabbansa cikin al'amuran da suka shafi yaƙi ko cikin al'amuran da suka shafi hatta abin da ya shafi gidansa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da za a fita yaƙin badar sai da ya tara sahabbansa ya shawara da su haka nan da za a fita yaƙin uhudu sai da ya shawara da sahabbansa haka nan lokacin yaƙin gwalalo lokacin da kafirai suka yi wadan dazo a shekara ta biyar domin su zo su murtsike sahabbai a madina annabi sai da ya nemi shawarar sahabbai mai ya kamata a yi inda inda salmanul farisi ya ba da shawara annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kamo wato ribatattun yaki da aka yi da kabilar hawazin a yakin hunain shekara ta bakwai bayan hijira shekara ta takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabbai cewa ya kuke gani mu saki mutanen nan mu ba mu mayar da su ga ƴan uwansu ko ku a'a a rike su a matsayin fursunonin yaki annabi sai da ya shawara da sahabbansa anan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita hudaybiya ya je kafirai suka hana shi mushrikan makka suka hana shi shiga makka cewa sai dai ya koma baɗi ya dawo ya zo da hadayarsa ya nemi sahabbansa su yanka hadayarsu su kuma suna ganin cewa yaya za a yi musu irin wannan wulakanci a hana su shiga cikin garin makka su yi umara saboda haka suna ganin za a iya samun canji sai ya kasance ba su zartar da wannan umarni nan take ba abin ya dami annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya zauna cikin damuwa matarsa ummu salama radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin ta ga halin da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin damuwa ta tambaye shi menene ya sa shi cikin wannan damuwa yace na umarci sahabbai na da umarni amma ba su yi ba ina tsoron Allah ya fushi da su ummu salama tace abinda nake baka shawara kai anan shine kai ka je ka yanka ta ka yanka naka dabbobin kai aski annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawarar ta yaje ya yanka dabbo ya soke dabbobin sa ya kira wanzami ya yi masa aski a ganin haka sahabbai duka suka je suka zartar da wannan umarni to kaga wannan shawara ce da matarsa wanda yake nuna ma cewa hatta mutum da matansa yana da kyau ya shawara da su cikin al'amuran da ya shafi rayuwarsa lokacin da aka jefina na Aisha radiyallahu ta'ala anha aka yi mata kazafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shawara da Usama ibn Zaid dan bararren bawansa ne ya yi shawara da sayin na ali kai ya yi shawara da aljariya wata yarinya da take gidan tana taya su aiki sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawara da su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan shawara ne duk da kasancewarsa ana yi masa wahayi daga sama Allah subhanahu wataala yana sanar da shi komai ba don komai ba don ya ba wa al'ummarsa koyarwa cewa shawara wani abu ne mai mahimmanci kada ka rika daukan kanka cewa kai komai ka sani kuma za ka iya yanke komai da kanka ba tare da ka tuntuɓi sauran waɗanda ya kamata ka tuntuɓa ba hakanan kula fa'un rashidun khalifofi da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance a bayansa su ma sun rike wannan koyarwa gangam cikin al'amuransu duka suna neman shawara imamul bukhari a cikin littafinsa ingantacce yana cewa shugabanni bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna shawara da mutanen da suke masu amana masu ilimi cewa kanal qurra ashaba mashurati umar malamai sune abokan shawara sayyidina umar da dattijansu da waɗanda suke matasansu inda kuma aka ce ga abin da littafin Allah ya zo da shi to anan sai na umar yake tsayawa lokacin da larabawa da dama suka yi wato waɗanda suka yi ridda bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai na abubakar da zai yaƙe su sai da ya shawara da sahabbansa hakanan lokacin da za a zaɓi khalifa kansa sai da sahabbai suka yi shawara a saƙifa hakanan lokacin da sayyidina umar ya zo mutuwa sai da ya kafa kwamitin shawara na mutum guda shida waɗanda ake ce musu shura guda shi mutum shida cewa a cikinsu su yi shawara su zaɓi shugaba hakanan sai na umar ya kasance yana rubutawa ma'aikatansa da gwamnoninsa a garuruwa yana gaya musu cewa duk abin da za ku kuyi shawara shawara wani abu ne da allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan adam da ita dan adam an halicce shi da ainihin batun shawara a tare da shi wani malami yana cewa ka duba tun lokacin da allah zai yi halicci dan adam sai ya gaya wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ce zan sanya wani khalifa a bayan ƙasa ba don Allah subhanahu wata'ala yana neman shawarar mala'iku ba ne a dan halittar annabi adam mutum ɗan adam na farko a gwama ta da sha'anin shawara zama da ɗan adam tun daga farkon halittarsa al'amarin shawara suka fara zuwa ba don Allah subhanahu wata'ala yana so ya ji abinda zai yi daidai ba ne ko ba daidai ba to haka shawara ta kasance a cikin rayuwar ɗan adam tun kafuwar duniya saboda mai saboda dan adam shi kansa yana son abin da zai yi ga ya ci nasara yana so ya ga ya dace to tunda haka ne kaga zai so ya nemo ya ji ra'ayin waɗanda suka san abin domin ya yi nasara shi yasa Allah subhanahu wataala ya bamu labarin hatta fir'auna da al'amari ya kuge masa duk da yadda ya rika mulkin kama karya ya rika cewa shine Allah na koli shi ba babu abin bauta da ya kai shi ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma da ya shiga rintsi sai da ya dawo yana cewa mutanensa fadawansa ba ma za ta amurun me kuke gani me kuke gani kaga wanda yana nuna cewa hatta wanda yake mai ra'ayin riƙau idan ya shiga cikin wani hali yakan dawo wannan fitira din tashi ta asali wanda Allah subhanahu wataala ya halicce shi da ita ita ce ta neman shawara Allah ya gaya mana sarauniyar saba'i lokacin da annabi Suleiman alaihi salam ya tura mata da sako sai da ta tara fadawanta ta tambaye su me ya kamata take cewa ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ya ku ya ku jama'a wato ya ku manyan gari ku bani sha ku gaya mun ku gaya mun ku bani shawara akan al'amarin nan nawa ba zan yanke wani hukunci ba sai kun sai kun faɗi abin da kuke gani to wannan yana nuna maka cewa ɗabi'ar shawara ɗabi'a ce tare da ɗan adam to wani lokaci san mulkin kama karya ko san nuna kama karya da ƙin sauraron abin da ya saba wa san zuciya shi yake karkatar da mutane su ƙi aiki da wannan amma idan suka shiga cikin runtsi sukan dawo kan wannan hanya shawara tana da amfanin nuka da yawa daga cikin amfanin shawara abu na farko mutum zai samu lada saboda ya bi umarnin Allah subhanahu wata'ala ya yi aiki da umarnin Allah ya kuma yi aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka yayin da ka nemi shawara akan wani al'amari da zummar ka bi umarnin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kana da lada akan wannan sannan baya ga haka akwai wato abu na biyu shine cimma abin da yake daidai duk abin da zai zama na ba mutum ɗaya ne yayi tunani akan sa ba an hada tunanin wane da wane da wane akan wannan abu to galibi an fi samun nasara an fi samun dace saboda ka an fi samun dace idan ya kasance da shawara akai abu sama da mutum ya yi gaban kansa abu na uku shine ta'aliful qulub wato zai sanya zukata na yan uwa su zama a zukata wato su zama abu daya a jawo wato juna jiki zaman akwai soyayya a tsakanin juna yayin da ya ga zama babba ne mutum shugaba ne a guri ya zama yana neman shawarar waɗanda suke ƙarƙashinsa ko kuma mutum da yake neman shawara abokansa to babu shakka wannan zai ƙara danƙon zumunci a tsakaninsu wannan shi yasa Allah subhanahu wataala da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amr ka nemi shawarar sahabbanka cikin al'amari qatada rahimahullahu ta'ala yake cewa Allah ya umarce shi ya nemi shawarar sahabbansa duk da cewa wahayi yana zuwa masa daga sama yace domin wannan zai ƙara daɗaɗa masa sahabbansa rai yayin da ya kasance suna neman shawara ana neman shawararsu sahabbai za su ji daɗi su ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su shawarar me ya kamata yi akan abu kaza ko akan abu kaza abu na ainihin abu na biyar ko abu na abu na abu na uku na biyar abu na hudu shawara tana taimakawa wato tana taimakawa wajen mutum ya samu lallashi a zuciyarsa yayin da zai kasance ya fada cikin kuskure in ya zamanto ya yi shawara to abin ba zai dame shi da yawa ba don ya san cewa bai yi abin nan da ganganci ba bai yi gaban kansa ba sai da ya nemi shawarar wani da wani to ko da an samu rashin nasara ko da an samu matsala a ciki ko an fada cikin kuskure mutum zai ji abin ba damuwar ba za ta yi masa yawa ba sama da a ce shi kadai ya abin gaban kansa to in aka samu matsala shi da kansa zai rika zargin kansa kuma ya buɗe wato kansa kofar zargi sannan abu na biyar tana shawara na taimakawa wajen kubutar da zuciya ko kubutar da rai daga jiji da kai da jiji da kai yayin da mutum ya kasance yana neman shawara to zai tsabtace zuciyarsa daga jiji da kai da ruduwa da ra'ayinsa sabanin idan ya kasance baya neman shawara to zai rika ganin cewa ai komai da ni kaina na zauna na yi tunani na yi abuna sauraka wannan zai ƙara sa masa jiji da kai har ya kai ga wannan mataki da fir'auna yake cewa ma urikum illa ma ara abinda nake nuna muku shi nake nuna muku wa ma ahdikum illa sabilar rashad abinda duk zan nuna muku to shiriya ce zan nuna muku zai zama da yana neman shawara to zai wanke zai wanke zuciyarsa daga irin wannan rudi da shedan yake sa masa sannan abu na shida akwai ainihin saba wa zuciya ka sauraron ra'ayin wasu da ka ji kalamai daga wasu ka karbi ra'ayin wasu ka saurari wasu ka ji kuma abin da ya saba wa kai naka ra'ayin yayin da ya zama na kana neman shawara to kana saba wa kanka irin wannan sauraron ra'ayin wasu amma idan mutum ya kasance babu shawara cikin lamarinsa to ba zai saba da sauraron ra'ayin wasu ba sannan idan shugaba ne abu na takwas abin nan abu na bakwai idan shugaba ne ya kasance yana neman shawara to babu shakka akwai karantarwa da koyarwa ga na ƙasa da shi cewa haka ya kamata su ma ran da Allah subhanahu wata'ala ya ba su wani iko su kasance su ma suna yin abu tare da shawara amma ya kasance baya shawara to kamar yana ba su wani darasi ne su ba duk sanda suka zo wannan matsayi nasu nashi to ba za su shawara da kowa ba sannan abu na takwas akwai amfani wato cin ribatar damammaki na wasu mutane in ba ta hanyar shawara ba san za ka san cewa suna da waɗannan damammaki ba yayin da abu ya taso ka kira wasu kai shawara da su to za ka iya gano wasu mutane waɗanda ba don shawara ba za ka gano amfanin su cikin al'umma ba za su kawo maka wasu maganganu waɗanda za su sa gane cewa ashe wannan in aka ɗora shi akan aiki iri kaza zai yi amfani a gurin shawara tana taimakawa wajen fito da irin waɗannan mutane waɗanda suke da wato zaman cikin al'umma yake da maslaha ba ƙanƙanuwa ba sannan abu na ƙarshe a cikin harkar shawara akwai tarayya da wasu wato ka shigo da wasu cikin neman lada yayin da za ka yi wani aikin alkhairi ka nemi shawarar wani ya baka shawara mai kyau a cikin wannan aikin alkhairi to kaga shi ma ya yi tarayya da kai a cikin aikin lada sauraka shawara tana da amfanin nuka da yawa tana da fa'idoji da yawa kuma shawara ita ce take nesanta mutum daga faɗawa nadama daga faɗawa da na sani waɗanda ya kamata a yi shawara da su kamar yadda alkur'ani da sunna suka nuna su ne mutanen kirki masu amana nagari waɗanda suka san abin da ake neman shawara a kansa wato na farko su zama mutane ne na kirki masu amana nagari masu tsoron Allah domin idan za ka nemi shawarar wanda baya da tsoron Allah to ko ya san abin ba lalle ne ya ɗora ka kan hanyar da ta dace ba ba lalle ne ya gaya maka gaskiya ba sauraka ka fara neman masu tsoron Allah zama da suna da tsoron Allah suna da addini suna da wara'u suna da taqwa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce allazina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum malamai suka ce to kaga sai aka sanya batun shawara ta zama tare da ansa kiran Allah da tsayar da sallah kamar a gaya maka cewa mutanen da suka ansa kiran Allah suka tsayar da sallah su ne mutanen da ya kamata ka rika neman shawara a wajensu zama masu ilimi ne kuma kamar yadda ya gabata cewa al'a'imma ba da nabi sallallahu alaihi wasallama suna neman shawarar al'umana ahlal ilmi masu amana malamai wato wanda suka san abin da suke yi sannan zama na abin da za ka nemi shawarar da shi ya san abin da kake neman shawarar a kansa idan harkar lafiya ce ka nemi likitoci idan harkar ainihin shari'a ce ka nemi lauyoyi ko alkalai idan harkar shugabanci ne ka nemi waɗanda suke da shugabanci a cikin al'umma da harkar addini ne ka nemi malaman addini kowane al'amari za ka yi shawara to ka nemi wanda yake da alaƙa da abin kakka ji kana shawara da wani wanda baya da alaka da abin ko da yana da tsoron Allah ko da yana da takawa ba lalle ne ya san irin shawarar da ya kamata ya baka ba saboda haka bayan an samu imani da tsoron Allah da takawa to a samu kuma mutum ya san abin da ake neman shawara a wajensa to wannan yana taimakawa wajen al'amura su kyau shi kuma wanda za a nemi shawara a wajensa to ya sani addinin nasiha addini nasiha ce faɗar gaskiya ce ka faɗa wa mutum gaskiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda duk suka zo neman shawara a wajensa to yakan gaya musu gaskiya ko da kuwa ba ita suka zo ba wannan suka zo ji ba lokacin da Fatima bintu Qais ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama tana neman shawararsa akan mutane biyu da suka fito neman aurenta akwai Muawiya ibn Abi Sufyan akwai Abu Jahal su biyun nan sun fito neman aurenta cikin su waye annabi yake gani ta aura annabi sallallahu alaihi wasallam ce to shi muawiya dai ba shi da aikin yi haka yake su'ulukul la mala lahu ba sana'ar yi ce shi kuma abul jaham yana yawan dukan mata amma ki auri usama ibn zaid kaga anan bai bai karkata zuwa ga ɗaya daga cikin mutanen da ta kawo masa ba sai ya gaya mata wanda ya fi kamata ta aura ta ce ta yi wannan aure ba wai dan tana so don ta bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga ƙarshe ta ga albarka mai yawa a cikin auren saboda usama ibn zaid mahaifinsa bawa ne aka yanta shi ita kuma ba shi ya ce zallata sauraka a ce yanzu auren wanda asalinsa bawa ne haka in ba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba lalle ne ita iya bi ba to da ta bi ciki cewa sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan auren sauraka shi mai bada shawara kakka ce zaka an kawo maka shawara ka ce to kai me ka fi so da ya ce to kai me ka fi so in yace na fi son ka to kai kawai kai to kaga anan ba shawara yake baka ba yana so ya baka abin da son zuciyarka wanda kuma yawanci yanzu ba su shawara yawanci in ba illa ma sha rabbuka haka ake maimakon a gaya wa mutum gaskiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin hadisi wanda imamu ahmad da tirmizi suka ruwaito daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almustasharu mu'taman ce wanda ake neman shawara an bashi amana ne sauraka in aka nemi shawara a wajenka to amana aka baka ma'ana kakkace amana ya ayyuhal ladina amanu la taqulu allaha war rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun kakkace amana fito ka gaya wa mutum gaskiya koda ko ba haka yake so ya ji ba tunda dai har ya baka amanar to kakkace amanarsa wannan shine abin da yake wajibi akan mutumin da aka nemi shawararsa Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana mafi kyan hanyar bi ubangiji subhanahu wata'ala ya datar da mu bisa binta Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ya ba mu arziki mai amfani ya ba mu shugabanni masu adalci Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yi musu biyayya cikin abin da duk bai saba wa Allah ba Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين